الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياع اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata goma da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da goma da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa danna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsinitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na goma a jerin darussan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa kuma wannan shine darasi na darasi na uku darasi na uku a cikin suratul jafiya wanda ajiya mun kwana aya ta sha biyar a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka da fawaid fadin Allah subhanahu wa ta'ala hudan wa zikr huda wal ladina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون يوضا متاش آية تشاشد الإرلات الله سبحانه وتعالى آية تشاشد سي الله يتأرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Walaƙad ataina bani Isra'ila alkitaba wal hukma wal nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum 'ala al-'alamin. Allah ya ce walaƙad. Malamai suka ce idan kaga wawun tazo da kuma lamun da kad bayanta to yana tabbatar ta aqidati ne guda uku. Ga wawun الذي تفيد القسم غا قد تفيد التحقيق كما غا لام تفيد القسم الله يتي ولقد با شكا كو قنقنتو اتينا بني اسرائيل الكتاب موسى الله سبحانه وتعالى من بي وبنو اسرائيل الكتاب لتابي الامام ابن كثير عليه رحمه الله تعالى da Allah ce ataina bani isra'ila alkitaba sai ce ai ana nihin at-taura da kuma linjila Allah ya baiwa banu isra'ila littafi guda biyu akwai at-taura kuma akwai linjila التوراة أكبيوة النبي الله النبي عيسى النبي موسى لنجيلا كما الله يبيواتا والنبي سا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام سألتي والحكمة كما موسى الله مكباس الحكمة أزغتي الحكمة أنا أنا نهي الفهم الله يباس فإنت تولى الكتاب والعلم والعلم بالسنن da kuma ilimi ta hanyar fahimtar ilimi ta hanyar sanin abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar a cikin littafinsa kalmar al-hukm mafiya yawan malamai suna fassara ta da al-ilm idan tazo idan tazo bayan annabtaka ko kuma aka fadi annabtaka tare da ita tana zawwa da ma'ana ta al-fahm ko kuma al-ilm to Allah ya bai wa banu Isra'ila alkitab littafin at-taura da kuma littafin injila sai Allah ce ba su kadai ba wal hukma wannan wawun kin tufidu al-ataf wawun ce fa'ataf da Allah ce ataina bani Isra'ila sai zamanto bani Isra'ila maf'ulun bihi ne bani zamanto maf'ulun bihi ne kuma huwa mudafun Isra'il mudafun ilayhi sai zamanto alkitaba wala cikin maf'ulun bihi مفعول به الثاني فعلى تمنبي وبنو إسرائيل الكتابة سيتي والحكمة يكما فإنتا تلتابي آه والنبوة وموسى الله مكسنيا مبيا يوان النباوة daga cikin su banu Isra'ila ne Allah ya sanya annabawa daga manzanni a cikin su da Allah yake aiko zuwa ga zuwa ga mutane galiban annabawan Allah inji malamai kamar da shi Qur'anin ya tabbatar cewa banu isra'ila an yi annabawa da dama daga ciki banu isra'ila suna soma tun daga kan annabin Allah annabi Yusuf hazawa da kan annabi Isa alaihi salatu wassalam duka banu isra'ila ne mun fahimta domin isra'ila shine ya annabin Allah annabi Yaqub annabin Allah annabi Yaqub shine isra'il to ayyansa shi annabi Yaqub yana da yana da a'a wanda daga cikin annabi daga cikin su shine annabiyan Allah annabi annabi Yusuf to tun daga kan annabi Yusuf har a dangane da annabi Isa alayhi salatu wassalam duka cikin banu Isra'ila ne to annabi nawa kai a wannan lokacin suna da yawa annabawa ne masu dimbin yawa sai Allah ce to mun sanya mafiya yawan annabawa a ciki arziki ne wanda Allah subhanahu wataala ya musu kuma ni'ima ce da Allah yake tuna wasu banu Isra'ila sunna ce ta Allah ya dinga tunatar da mutum ni'imar da Allah ya yi masa dalili don ya zama to mai godiya wa Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce mun ba su mun ba su littafi ga kuma fahimta suna ganewa sannan kuma Allah ce wan nubuwata muka sanya annabawa da manzanni a cikin su wa razaqnahum min at-tayyibat Allah ce sai muka arzikta su muka wadata su daga at-tayyibat ababe dadada kalmar at-tayyibat ana nihin ababe na halali abun da ke halali mai daɗi abinci na kwarai wanda yake halali wanda Allah ya ciyar da su daga at-tayyibat wasu ka ce ai at-tayyibat kinna min al-ma'akil wal sharab na daga dangin duk abin da ake ci duk wani abu da ka san mai kyawu da kuma abin da ake sha mai kyawu Allah subhanahu wataala ya arzikta su da shi suka ce a'a warzaqnahum min at-tayyibat ana nihin al-mann was-salwa wanda aka yi sabkar musu da shi wanda gatan da Allah ya bai wa banu Isra'ila a duniya ba wata al'umma ta samu wannan gata dan asabkar musu abinci daga sama ga al-mann ga as-salwa tsuntsaye ne injo suma da suka ce da kuma wasu wasu da dagen na zuma wani ji na zuma da ake kawo musu daga aljanna shi ake ba su suna ci amma kuma suka nemi da da Allah ya sauya musu suka ce wa nabi Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba ma iya jure cin abinci guda abinci guda daya shi da Allah ke cewa wa razaqnahum min at-tayyibat muka wadata su daga abincin da yake halali nagartacce mai dadi gashi halal sannan kuma gashi mai dadin ci suka ce a'a almannu ne da astalwa sai Allah ce wa faddalnahu musu Allah mun fifita su Allah ya fifita su ya zaɓe su su kabilar banu Isra'il alal'alami akan tahalikan wannan zamanin akan al'ummar wannan zamanin duk wata kabila da ta yi tashe a duniya a wannan lokacin to babu kamar kabilar banu isra'il jama'a mun fahimta sun fi kowace kabila abin nan falala a wajen Allah subhanahu wataala amma idan aka dauko alal mustawal alamin duniya gaba daya to ba shakka al'ummar manzon Allah ta fi kowace al'umma daraja da kima a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya sanya fiyayyen annabi yana cikin ta mafi girman littafi yana ciki kuma Allah subhanahu wataala ya taimake mu da al'amuran da su ba sa da shi har Allah subhanahu wataala ta kuntum khayra ummatin ku ku ne fiyayyen al'umma a duniya shi ya sanya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya kasance annabin annabin da ya zarta kowace annabi wani alkoholi annabi a duniya kuma sai Allah ya sanya shi ne annabin karshe daga shi babu wani annabi da zai zo balantana ya samu wani abu a duniya a babu an liƙe manzanci daga kan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Allah ce wa faddalnahum musu Allah mun fifita banu Isra'ila ala alamina akan mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin kabilar fir'auna ibtawa banu isra'il suna sama gare ta da duk wata kabila take kasar misra da kuma kasar sham a wannan lokaci banu isra'il sune kabila mafi girma kamar da kasancewa a maka mafi girman kabila ita ce kabila ta ta quraishawa sai Allah ya fitar da shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga quraishawa kasancuwar na daga cikin mafi girman kabila Allah subhanahu wataala ya dace da musu Allah ya ce aya ta gaba wa atainahum bayyinatin min al-amr fa ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilm baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون
Allah yake cewa wa atainahum bayyinatin min al-amr musu Allah muka basu watan hujjoji eh, dalilai daga cikin al'amari famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm amma basu yi sabani ba suka tsareta suka jajjayayya sai lokacin da ilimi ya zo musu Allah ce baghyan bainahum dan dai keta da zalunci da hasada take tsakaninsu inna rabbaka tabbas ubangijinka kai annabin rahma annabi muhammad ya qadi bainahum zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abun da suke sabani game da shi wannan ayar jima da suka ce ba shakka akwai darussa masu dimbin yawa a cikin ta Allah ce wa atainahum bayyinatin min al-amr musu Allah muka ba su albayyinat waye aka baiwa da farko sune banu Isra'il al-Imam al-Qurtubi yake cewa wannan ayar wannan ayar tana bayani ne akan mutanen banu Isra'il ba akan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba to Allah ce wa atainahum ay wa ataina banu Isra'il bani Isra'ila musu Allah mun baiwa banu Isra'il bayyinatin ay dalalatin tubayyin al-haqq min al-batil ababen da ke nuna gaskiya da ƙarya ababen da ke nuna gaskiya da kuma ƙarya al-imamu sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa daidai wannan ayar ce wa atainahum min al-bayyinat ay wa atainahum tilka al-ayat wa hiya al-mu'jizat Allah ya ba su mu'jizozi da Allah ya nuna ya nuna musu ita akan ta hanyar annabin Allah annabi Musa da Allah ce wa atainahum min albayyinat ubangiji ya ba su ai almu'jizat allati ra'awha wa shahaduha ala yadi nabiyillahi Musa alayhi salatu wassalam da suka ga wa'annan mu'jizozin ta hanyar annabin Allah annabi Musa wani mu'jizoji ne mu riga mun fade su babu bukatar maimaitawa amma na daga ciki shine Allah ya bai wa annabi Musa sanda ya buga ta zan macijiya wanda wannan sandar lokacin da Allah ya tambaye sa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra Allah ya tambaye sa ma tilka bi yaminika ya Musa me yake kake rike da hannunka na dama ya kai annabi Musa qala yace hiya asaya yace sandata ce atawakka'u alaiha da nake dan dosanawa ina tafiya da ita sannan wa ahushu biha ala ganami ina karkado ma dabbobi na watan abin nan abinci in an zo wajen abin eh inda ke da irin gawo sai ya kada ta sai abincin ya zuba watan ya ya labbarta samu ta ci kasar sana'a ta kiyo ba wani annabi cikin annabawan Allah face ya dandana ta ba wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko face ya dandana sana'ar kiyo babu shi haka manzon Allah ya ce duk annabawan Allah ba suka ce to me hikimar Allah ya sanya annaba suna kiyo saboda Allah yana tirene su in har ka iya haƙuri da da halittar da bata da hankali to min babu aula ka iya jure duk halitta bi hankali akan wawancinta duk yadda halitta marar hankali mai hankali za ta yi maka ababe to ba za ta kai ba dabba a matsayinta na dabba ko kun fahimci karatun to sai Allah ya sanya ya wallahu alim sai Allah ya tsara haka suke tafiya yace to ina dan karkadawa dabbobi na abinci suna ci yace waliya fiha ma'aribu ukhra kuma sannan akwai ababe da muke na daban da ita to sai Allah yake cewa annabin Allah annabi Musa alqiha wulgar da ita jefar da ita fa alqaha sai annabi Musa ya jefar da saddansa Allah ce ka annaha jamin a wata a wata a wata kira ka ce dai tsari ne kusan tsari ko Allah ce ka dai ce tsari ne karamin maciji da yake da saurin gudu tsiya da annabi Musa ganta walla mustaqbil walla mustadbir sai juya baya walam yu'aqib bi lura ba Allah ya ce annabi Musa dawo khudha wala takhaf doki wannan saddar ka tsoraci sai ga nan Musa ubangiji ya san ya dauki wannan sanda kuma yana dauka sai ta koma ta koma sanda to kaga wannan aya ce muza ce shi Allah ce wala qad atina hum bayyinatin min al-amr wannan na daga ciki daga ciki kuma annabi Musa ya sanya hannunsa a wuyar riga sai aga haske ya fita yana kabar da kasar rana ta fito haka hasken yake haskakawa to wannan aya ce inji al-Imam Sa'di alaihi rahmatullahi ta'ala to sai ce duka wannan ni'ima ce da Allah ya wa banu Isra'il wanda ba a baiwa wata kabila ba sai aka baiwa su daga ciki sai Allah ya sanya al'amarin ya zama to a hannunsu to Allah yana musu tintini ne akan neman da shi Allah subhanahu wataala ya musu a rayuwa ya Allah ce fa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan basu yi sabani ba basu rarrabu ba akan abinda ake so su bi sai lokacin da ja'ahum al-ilm anan ne malamin suka kara wa juna karatu min ba'di ma ja'ahum al-ilm suka ce ai ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam bana banu isra'il yahudu da nasara ba su samu tangarda akan addinin su ba suka barsa suka tattakudan da shi sai zuwa lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin su to me ya sanya suka tararraba suka rarrabu da addini Allah ce baghyan bainahum dan dai kadai watan zalunci da kuma keta albaghyu keta da kuma hasada kasan da cikin mafi munin ciyo a rayuwa shine a waye gari mutun da rishin lafiya ta hasada a zuciya rishin lafiya na hasada malami suka ce ita alhasdu majma'u shurur matattara ce ta sharri duk wani sharri a duniya na karkashin hasada ubansa da uwarsa hasada ce duk wani sharri a duniya yana karkashin hasada ne Allah ya kare mu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace yace wala tahasadu kada ku kuskura kuwa junan ku hasada me yake hasada basata alhasdu huwa ay yakrahu almar'u ru'yata an-ni'ma 'inda ghayrihi abinda ake nihi da hasada shine mutum ya jinga kyamar wata ni'ima ta samu dan uwansa kyamar kaga dan uwanka ya ci gaba shine hasada to da Allah ce baghyan bainahum ai hasadan bainahum saboda keta da hasada take tattare da su da suke wa junan su to kuma da kaga ana keta da hasada galibin abin da ke kawo nan abun jama'a ji malamai suka ce ababe ne kamar haka daga ciki akwai hubbur ri'asa son shugabanci son shugabanci to ai su sun so annabtaka ta ci gaba wanzuwa cikin banu isra'ila sai Allah ya ce a'a sun yake a dan wasu su wasu su dana to sai Allah ya juyar da al'amarin sai baiwa annabi Muhammad su suke wa manzan Allah kyashi bisa abinda Allah bai wa manzan Allah na na annabtaka ina fatan mun fahimta suka ce daga cikin abin da ke sanya kuma hasada akwai hirsan alal jah shine neman matsayi son neman matsayi yana da wuya yana da wuya mutum ya waye gari yana da son shugabanci da son matsayi kuma kaga baya hasada idan kaga ɗan annabi adam ya jarrabtu da son ya shugabanci al'umma da kusan ya samu matsayi cikin al'umma to ba ka raba su rashin lafiya na hasada don duk wanda ya samu wanda ba shi ba wallahi abun yana damuwarsa a zuciya haka ne ko ba haka bane Allah ya kare mu to maza ce wala ta hasadu kar ku yi hasada a wani hadisi na al-Imam Muslim Allah ya kara masa rahma annabin Allah yake cewa dubba ilaikum da'ul umamin qablakum an jarrabe ku Allah ya jarrabe ku da irin rashin lafiya da aka jarrabe al'umma da ta gabace ku al'ummomi su gabace mu inji manzon Allah yace Allah ya jarrabe su da wani rashin lafiya sai yace alhasdu wal baghdha tseta da hasada shi yasa annabin Allah ya iyyakum wal hasad a hirkinku da yin hasada kada ka yarda Allah ya wa dan uwanka ne ma ka ji baka jin dadi a rayuwa yace fa innal hasda ta'kulu al hasnat kama ya'kulu al khatb kama ya'kulu al khatb kama ta'kulu an nar al khatba annabi yace ku yarda kar ku yarda ku hasada domin hasada tana canye aikin dan annabi adam kamar da kasan idan aka sanya itace a cikin wuta in wutar ta kama icen sannu-sannu tana canye icen har a kai inda ya zama toto ko to haka in mutum ya zama to yana hasada aikin da yake aiwatarwa na alkhairi sai a wayi gari baya da komi a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya kare mu a suka ce daga cikin abin da ke jayo hasada akwai ababin suke tunguza mutum su ingiza sa zuwa ga ya zama to mai hasada Allah ya kare mu al'imamu Ahmad bin Hanbali alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce sharrin zunubin farko da aka fara wa Allah a duniya dalilin hasada ne an yi wa Allah zunubi a duniya a sama ya ce farkon zunubin da aka fara saba ma Allah da shi ya ce bi sababin hasad ai hasada ta jayo iblis lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam ubangiji ya umarci mala'iku da su wasa sujuda sai hasra ta kama iblis shedan ya za a yi wannan da zawwasta tun bai ma zan halitta ba tun bai zan mutum ban daga halittarsa kwaɓasa sai kuma allah ya ba da umarnin a girmamar da shi mu muna nan tuntunin tuninin muna nan zaune kuma mu samu wannan karamawar ba sai ƙeta da hasa ta kama iblis sai ga gaskiya abin bai kamata da ce ma Allah ana khairun minhu khalaqta ni min narin wa khalaqtahu min tin Allah ni fa daga huta ka halice ni shin ma daga laka ya za a yi na bisa to daga ƙarshe sa Imam Ahmad yake cewa laifin da aka fara yi wa Allah a duniya shine hasada a sama hasada ce yace kuma zunubin da aka fara wa Allah a duniya hasada ne iyan annabi adam guda biyu da habila da qabil lokacin da idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahduhu min ahdihima wa lam wa lam yataqabbal min al-akhar dayan ya suka nemi kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suka yi aiki na alkhairi sai Allah ya karba wa dayan ba karba wa dayan ba sai hasada kama sa sai yake ce ba dan wasu sa'tulan la'tulan na gaban kashe ka kuma sai ya kashe sa dalilin ni ya ji haushin an karba masa shi ba a karba masa ba sai ya ja shi zuwa ga zuwa ga hasad zuwa ga kashi dan uwansa kuma ce fa asbaha minan nadimina sai waye gari na cikin masu masu nadama to daga cikin abin da ke ja mutun zuwa ga hasada manya manyan al'amaruwa guda biyu da farin al'adawatu wal baghda idan aka ce kana kin mutun ko ba haushe yace wanda kake kiyaya da shi ko a ruwa yake tafiya sai ka ce ya tada muku kura shi shi sharrin mahasadi malam eh ka taro Allah ya kara maka mahasada amma ya tsare ka da sharrin su idan kaga ba a hasar ka a duniya to malam bihi ta hika in kaga in kaga ba a hasar ka a duniya wallahi ba kowa bane kai a duniya daga cikin alamun cin nasara a rayuwa shine Allah ya jarrabe ka da mahasada abinda ake so kada kai kwana su galaba akan ka yi ta roƙon Allah Allah ya kare ka da su jama'a mun fahimta to da fara daga cikin abin da ke jayo hasada akwai al'adawatu wal baghdha kiyayya da kuma adawa duk wanda ba ku ra'ayi daya to ba shakka zaka dinga ganin al'amura da dama da dama za ta faɗin maganganu masu ɗimbin yawa a kanka shi yasa daga cikin cin nasara ta rayuwa ko malam in Allah yayi maka ni'ima ta in aka faɗa aka ka kau da kai wallahi ka samu dacewa a duniya na daga cikin abin da yake ɓata wa abokin adawa da rai yake jin kamar ya fashe shine yayi baganganu akan ka kame da shi kamar iska wannan abin ya fi komi zafi a rayuwa abu na biyu shine al-khawf min fawatil al-manafi daga lokacin da mutum ya sa rai akan ya samu abu to sai bai samu ba kai ka samu wannan abin to in ba Allah ya tsare ba ko mana akwai rikici idan mutum ya sa rai akan abu sai wannan abin ya zamanto a kaddaran littafin ka naka ne ba nashi bane to in ba yana cikakken imani ba malam zai ji abin akwai damuwa akai to hasara ta shiga Allah ya kare kuma wannan abin wazihi yake tsakanin 'yan kasuwa tsakanin ma'aikatan gwamnati yanzu ma gaske ma'aikacin mutum malam asire ake tawo mutane fa akwai wanda za a zo a yi nomike shi a kujera wallahi da kana fira a rama da wasu mutane ko sai ka gano cewa kasar na an jima da lalacewa sai a yi nomekin mutum a wata ma'aikata in ya zo ya zauna a kujerar jin yake kamar ana tutsarsa da allura ba zai iya zaunawa ba duka abin da ke kai mutum zuwa ga wannan duka rashin yarda da kaddara ta ta Allah subhanahu wataala hasada take ke ja wannan abun to kuma ita hasada in jima suka ce Allah ya rufa mana asiri suka ce daga cikin sharrin hasada in ta yawaita idan hasada ta yawaita ga dan annabi adam to an samu matsala an samu matsala in hasada ta yawaita ga dan annabi adam to an samu matsala sai zamanto kana kushe ni'imar Allah subhanahu wataala har ma kana ganin kamar Allah a kuskure yake Allah ya kare mu duk mai yin hasada in ji malamai duk mai yin hasada a rayuwa to yana yana fassara cewa kamar Allah bai yi adalci ba Allah ya kare mu dan me aka baiwa wane ba baiwa wane ba masu ce ta hasada tana da mataki guda uku masu yin hasada suna da mataki guda uku akwai wanda in wata ni'ima ta same ka kiri da mu zo na ka bai hoso ba kuma son yake wannan ni'imar ta kunce maka to wannan ita ce mafi sharrin hasada a rayuwa Allah ya kare mu akwai kuma hasada a'a abin da ya samu na mutum to sai yake dai kakka dai ci gaba ka zo da kake kuma kawai da shari ya same ka amma dai ka zo na da kake kakka kara kakka ci gaba kakka da kakka komo baya ko fahimta Allah ya rufa mu da asiri akwai wanda kuma a'a in dai zai samu to kai ma ka samu babu matsala in dai zai samu shi kai ma ka samu to bai da matsala Allah ya kare mu al-imamu hasan albasri alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa usulul sharri thalathatun yace tushen duk wani sharri a duniya guda uku ne tushen duk wani sharri a duniya guda nawa ne guda uku yace alhirsu kwadai alhirsu yace kwadai kaga ai kwadan ne ya jayo annabi adam ya baro aljanna kenan ko da mutun ya cika kwadai to an samu matsala walhasadu da kuma hasada game da hasada ta jayo dan annabi adam ya kashe dan uwansa sai ce kuma walkibaru da kuma girman kai girman kai shi yana iblis yawa annabi adam sujuda Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kare mu shekul islam ibn taymiya alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa likulli ni'matin hasidun ala qadriha daqqat aw tallat وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد ابن القيم yake cewa likulli ni'matin hasid duk wata ni'ima da Allah ya maka ka sani ko baka sani ba wallahi akwai wanda suke hasidarka in Allah zai maka ni'ima to duk wata ni'ima da Allah ya maka a rayuwa ke fa za ka gaba Qur'ani fa ne Allah zai baka hadace amma sai an ji bakin ciki wallahi wani bai so ba Qur'ani wa Qur'ani wa Qur'ani wani bai so ba in ka gina gida zan ji dali in ka sa sabon riga zan ji dali in ka sake mota zan ji dali duk abu duk wata nima da Allah zai maka to malam kana da mahasada sai ce ala qadriha gurgudan yadda ni'imar take yace daqqat aw jallat ni'imar mai girma ce ko karama sai ce walaysa lil mahsudi aslam abin da ya zama lafiya da wanda ake wa hasada magani guda ne yace ikhfa'in ni'matihi alal hasid in Allah ya maka nema to ka dinga boyewa ba duk nema yake fitowa ba ana nunawa akwai abin da in ka fito da shi malam to sunan ka gawa Allah ya rufa mana asiri al-imam al-faqih abu laysu samarkandi yake cewa shi wanda yake hasada to kakin ya je kiyamawa ababe guda da suna faruwa gare sa yace na farin ghammul la yanqati duk wanda Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya na hasada ko to har abada na cikin damuwa da bin yankewa saboda duk wanda kake hasada kullun ci gaba yake yi haka ne ko baka bane a yana karawa gaba to yana kara gaba kuma damuwa tana karuwa gunwa gun wanda yake hasada sai ce kuma nabi musibatun la tujaru la yujaru alaiha wata musiba ce kuma da ba a jaraba ce da babu Allah bai baka lada kusan duk jarabawa in Allah ya tare mutum akwai lada ko to ita jarabawa ta hasada babu lada a kanta sai ce kuma wa min zimmatin la yuhmadu alaiha sannan kuma dabi'a ce da ba a yi ba mai ita in ka zamanto mai hasada to ana raina ka da ana kaskantar da kai Allah na kaskantar ga cikin mutane sai ce kuma abu na hudu yana jayo hushin Allah subhanahu wataala yace abu na biyar shi kuma yana yana kange mutum daga dacewa daga uhur Allah subhanahu wataala shi yasa wani wake ke cewa da'il husda'ul hasuda wa ma yalqahu min kamadi kafaka minhu luhaybin nari fi jasbi in lumta za hasrin nafasta kurbatahu wa in sakatta faqad azabtahu bi yadi yace da'ul hasuda wa ma yalqahu min kamadi kabar abokin hasadar ka yi cigaba da hasada kakka hana sa game da abin da yake samu na damuwa kana cigaba yana tsara damu yana sikira cikin damuwa yace kafaka minhu lahaybin luhaybin luhaybin nari fi jasbi ya ce ya wadace ka cewa kuta tana tashi a zuciyarsa ya ce in ka riga in ka tanka masa yi magana ka tanka masa to ka ba shi maganin warkarsa amma idan ya faɗa kai shiru to kuma ka ƙara azabtar da shi Allah ya datar da mu Allah ya ƙara mana mahasada ya kare mu daga sharrinsu Allah ya ƙara mana mahasada ya kuma kare mu daga sharrinsu in kaga ana hasada to kana ci gaba ne a rayuwa duk wanda bai ci gaba to ba a hasadarsa to Allah ce baghiyan abin da ya ja wanda duka ne saboda keta da hasada ne Allah ya kare to suna keta sai Allah ya ce inna rabbaka tabbas ubangiji ga kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadi bainahum ay yafsilu bainahum Allah zai yi hukunci a tsakanin su yawmal qiyamati a wurin alqiyama ran da za a miƙe yawmal qiyama wani da za a miƙe kowa zai taso daga cikin kabarin sa a fuskanci gaban Allah subhanahu wataala Allah ce fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abin da suke sabani shi a nan gidan duniya sai Allah ya nuna mai gaskiya kuma a nuna wanda yake akan kuskure don sai Allah ya tabbatar ma kowa game da abin da ya aiwatar wanda yake akan daidai sai Allah ya ba sa lambar yabo Allah ya sa muna cikin wanda za a yaba wanda yake kuma kan kuskure shi da kai ne zai gano cewa ya shuka cawa a duniya Allah ce fa'tarafu bi dhanbihim dan wuta kafin ya je wuta sai ya tabbatar da cewa abinda ake tuhuma sa akai wallahi haka ne Allah ya kare mu Allah ce to fi ma kanu fihi yakhtalifun game da abinda suke sassabawa a nan duniya in aka je kiyama Allah zai nuna wa mutane gaskiya shi yasa kabar duk mai bid'ar sai ya bid'a iya na kai kokari kai da'awa wai suka fahimci addinin kokarta kaga kun ci gaba da karatu amma kaka dama kan cewa dole sai ka jayo kowa ba za ka iya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai da bar mutane suna suna kafirci a duniya haka ne wasu sai bayan mutuwa aka ji ake wasu futuhat musamman a zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu warda aka ji aka karya kasar Rum da Paris aka Misra aka bubuda su da Sham aka samu garuruwa manya-manya suka musulunta ashe iya abin da zaka yi ka roki Allah dai ya karba maka amma cewa kowa sai ya gane sai ya saka kuskure ba za ta yi fa duk mutane su so ka ba zai yi ba ba zai ba kuma kowa ya kaurace maka ba zai yi ba sunna ce ta Allah subhanahu wataala wa bayin Allah Allah ya dace da mu sai Allah ya ci aya ta gaba
وجعلناك على شريعة من الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi'a hawa alladhina la ya'lamun Allah yace thumma ja'alnaka sannan musu Allah subhanahu wataala muk ja'alnaka muka sanya ka kaiwa shugaban halitta annabi Muhammad yanzu Allah yana magana da oga kwata-kwata ka jibi irin yadda Allah yake girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sannan musu Allah muka sanya ka muka dora ka bayan banu Isra'il sun yi abin da suka yi sai Allah ya biye da kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kalmar shari'a a yaren lugha yu'na biha al-madhhab wal milla ala nihim tafarki da hanya amma agun agun agun wasu masu kace sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amr ash-shari'a malume su yi maganganu Allah akal kusan magana guda shida akai magana ta farin thumma ja'alnaka ala minhaj muka sanya ka akan akan manhaji akan program akan tsari wanda yake bayyananne na daga al'amarin addinin musulunci wanda Allah ya shar'anta maka da gaske Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ay ala al-huda min al-amri Allah ya dora ka ya sanya ka akan shari'a akan addini Allah ya sa ka fahimci addinin musulunci wallahi baiwa ce daga Allah subhanahu wataala ba wanda fa ya gane musulunci da ta ganin damarsa idan kaga Allah ya taimake ka ka fahimci inda aka sanyawa gaba addini to kawa Allah godiya zalika fadlullahi alayka wannan fadlar Allah ce akan ka ba dibaraka bane ba iyawarka bane a'a Allah ne ya soka da wannan alkhairi jama'a mun fahimta idan kaga Allah ya taimake ka kana zuwa makaranta kana zuwa sauraron karatu kana taimaka ma addini kana ayyukan da Allah yake so wallahi ba dibaraka bane malafa akwai bayin Allah da ko sun so su aiwatar da alkhairi wallahi Allah baya bukata mutum nawa zai kulla niyya yana son yayi wani abu na alkhairi kuma ya kasa yi ba zai iya ba saboda ni bai sami tawfiki daga Allah subhanahu wataala ba Allah bai yarda masa ba amma ni da kai sai Allah ya yarda mu da mutum cikin daliban ilimi wallahi wannan falalat Allah ce a lokacin da Allah ya yanka masu cawar cewa su kawai jaraba su kallon Real da Barca ne kawai anan za su kare wallahi akwai da nan zai kare akwai wanda ta nan zai kare kallon riyal da an ce ana kwallo to duk inda hankalinsa yake duk wani al'amarinsa ya aji sallar ba zai yi ba ba wani abu baya da natsuwa inda ba an kare inda ba an bushe an kare ba to bai da natsuwa to kai kuma sai Allah ya sanya ga cikin masu zawwa su zauna su tare karatu dan Allah Allah bai tumake ka ba nau ka bai wa Allah subhanahu wataala wayanka ne ba dubara ka bace ganin damar Allah subhanahu wataala ne ibnu abbas yake cewa kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr ay ala hudan min al-amr muka dora ka akan shari'a daga sha'anin addinin Allah addinin musulunci al-imam qatada alayhi rahmatullahi ta'ala daga cikin malaman tafsiri cikin tabi'ai yake cewa kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr musu Allah muka sanya ka akan tsari na al'amarin addini yace ai alal amri wan nahyi Allah ya sanya manzon Allah akan wasu ababe an yi umarni akan ayi wasu abubuwa kuma an haranta wasu ababe wal hudud da kuma akwai iyaka akwai iyaka wal farad kuma akwai abinda Allah ya farlanta akwai abinda Allah ya umarni na aiwatar irin ni irin ayi sallah ayi zakka ayi azumi ayi haji ayi ma iyaye biyayya a taimaka ma waɗanda ba sa da a kula da marayu a kula da matan da maza suka rasu a tallata addinin Allah da makamantansu a sada zumunta da ire-iren waɗannan ayyukan alkhairi kuma sai ya hana ya hana caca ya hana sata ya hana ƙarya ya hana zalunci duka Allah ya hana sannan kuma aka sanya akwai hudu da akwai kowanne al'amarin akwai akwai limit baki inda zaka tsaya a zahar aka cika ka wuce raka'a guda hudu in kai biyar ba ta yi ba haka ne in ka kaga ce ah wallahi yau ina jin fawa ni yau a zahar kinna shidda zan yi saboda lada ta ta tafi ta ta yi a tutar bawo zero baka da lada a wajen Allah sannan kuma Allah ya farlanta wasu al'amura wanda tilas dole mahama kana al'amur sai kai wannan al'amari wanda shine fatawar fa'intar al-imam qatada alaihi rahmatullahi ta'ala al-imam qatil yake cewa ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي على البينة مسألة مسنياك أكن أكن بينة قسكية saboda wannan hasken shi yake kai mutum zuwa ga zuwa ga gaskiya Allah ya dora banzala zuwa ga abin da yake na gaskiya al-imam al-kilbi yace kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr ay ala sunnah Allah ya dora manzon Allah akan tafarki wanda ke tafarkin annabawan Allah yana bibiyar tafarkin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala Abdurrahman bin Zaid alaihi rahmatullahi ta'ala yace thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ay ala ad-din Allah sai ya tsora ka akan tsari na addini kuma duka wannan zantukan na malamai idan aka zo aka takaita sai mu dauki maganar Imam Ibn Kathir yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ay ala al-manhaji aw al-minhaj al-wadih Allah ya tsora manzon Allah akan tafarki wanda yake fayyatacce bayyananne wanda take sa babu ruha-ruha sha'anin addini babu ruha-ruha bayani ne wanda yake komi Allah maka ga halal ga haram ga abinda zai kika zuwa ga aljanna ga abinda in kai aiwatar wuta zai kika Allah ya kare mu sai Allah ce min al'amri na daga addinin Allah subhanahu wataala wannan ya dace da fadar Allah da ce summa auhayna ilayka an tabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana min al-mushrikin Allah ce manzon Allah sai muka yi wahayi zuwa gare ka akan ka bi tafarkin babanka annabin Allah annabi Ibrahim hanifan wanda yake karkata daga baurin duk abin da ba Allah ba zuwa ga bautar Allah shi shi kadai Allah ce wa ma kana min al-mushrikin da dai annabi Ibrahim bai zama tuba cikin masu hada Allah subhanahu wataala anan ne al-imam ash-shanqiti alayhi rahmatullahi ta'ala yake cewa afwan ibnu arabi ibnu arabi yake cewa babu sabani akan malamai cewa shari'ar manzon Allah ta dace da shari'ar annabar su gabace sa shari'ar manzon Allah ta dace da shari'ar da suka gabace su a bangaren abin da shafi tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala Qur'ani ya tabbatar da wannan wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan
fi kulli ummatin rasulan an
Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli umma haqiqa musu Allah mun aiko a cikin kowace al'umma rasulan manzo an ibudullah abinda yake cewa shine ku bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai wajtanibu at kuma an sace duk abinda ba Allah subhanahu wataala ba ashe kaga duk annabin da yazo a duniya abinda yake kira akai shine abota wa Allah subhanahu wataala kaga shari'ar manzon Allah ta dace da shari'ar annabawan Allah da suka gabaci manzon Allah subhanahu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to inda malami suka yi sabani shine a inda malu suka yi sabani shi da aka wajen furo a kusa akwai al'usul kuma akwai al'furo al'usul kin shi ne tushen al'amarin tauhidi kenan ko tauhidi da kuma abin da yake makarimul akhlaq ɗabi'u masu kyawu abin da ake ta karantarwa farko wanda saboda girma da muhimmancin tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sai da share shekara goma sha uku a maka yana karantar da tauhidi ɗan tsawararsa tauhidi ake karantarwa to amma alfuru an samu saɓani domin akwai abin da aka halatta muna wanda mutanen farko ba halatta musu shi ba daga ciki irin naman dabbobi wannan mu an halitta mana su su su can baya ba sa da wannan abun ba halitta musu ba akwai ababe da dama da Allah ya halitta wa al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wa al'alihi wa sabihi wa sallam wanda al'ummar baya ba ta da wannan abun. Tsala ce, fattabi'ha, ya annabin Allah ka bita, fattabi'ha, ka bita, ka bi wannan tsarin da Allah ya tsara maka, to ka tafi akan wannan tsarin. Wannan maganar ana magana da manzan Allah ne alma al-muradu bihi ummatahu sallallahu alaihi wasallam ana nihin al'ummar manzon Allah Allah ya shar'anta wa manzon Allah al'amarin addini to ku al'ummar manzon Allah ku bi wannan tsarin manzon Allah shi yasa ba a yarda ba kai addini manzon Allah bai hasaka maka ba domin shine fitil zaki hasaka wa duniya gaba daya ba yadda za a yi mutum ya addini bai fita bangaren manzon Allah ba zai yi ba ba za ka ma gane komai ba malam da wannan an samu su masu aqaid al-batila aqidu na kafirci mutum ya ce a shi wai zai aiki da hadisin manzon Allah wai shi wai shi duk wai duk duk bukhari da muslim wai qala qala qala kato ne wai duk kattare suka fada kaga wannan ne cewa mutum bai sa abin da yake yi ba ya za a yi mutum ya fahimci addini ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba abane wanda yake mustahil dole manzon Allah shi ne zai nuna maka wasu ababe na rayuwa domin shi Allah ya sakarwa da alqur'ani kuma idan idan mutum yace ba zai aiki da da da da, da hadisan manzon Allah ba to sai ka tambaye sa ya ake ya samu alqur'ani nan ya yake da tabbacin cewa daga daga Allah ne shi ya yake da yake tabbacin cewa daga Allah ne saboda shi alqur'anin fa Allah bai saka da shi ba ba shi a rubuce dan zamanin manzon Allah kaf har annabi ya bar a duniya babu qur'ani guda daya rubuce hudi daya babu shi har annabin Allah ya bar duniya a ramba Abubakar Siddiq ya zo ya khalifanci shekara biyu har Abubakar ya rasu babu qur'ani rubuce tab hudi guda babu shi Umar dan Khattab da yazo shekara 8 yayin khalifanci har ya mutu babu Qur'ani rubuce guda huri guda tab tun daga Fatiha zawwa na shi wallahi babu amma akwai mahaddata sun haddace shi amma wuri guda gashi mushaf wuri daya wallahi babu Usman dan Affan radiyallahu anhu wa arda shine ya ware wasu mahaddata yace a zauna a rubuta alqur'ani yace in kun iya haddacewa ko a yanzu kun haddace za a yi wata generation nan gaba tiktok da facebook ba zai hada su da ƙur'ani in kuku in ya haddace wa ƙur'ani fa a yanzu kun zauna kun dage to za a zo da yaran da nan gaba malam su hadda ƙur'ani zai musu wahalar a rayuwa kuma zo an zo a lokacin ko da ai abin kunya ne a ce mutum bai haddace ƙur'ani na musulunci bai haddace ƙur'ani ba akwai wuraren suna ma alfahari da wannan abun suna alfahari da wannan abun to kaga bai da zai mutun ya bi yayi addini babu wa babu babu hadisan manzon Allah sai ka zo sallah mutun yayi shirme sai ya tashi eh shirme shirme ne yake yi eh sai mutun ya zo sallah yayi shirme sai ya tashi dan ba sallah bace azhar raka'a nawa za a yi duka qur'ani ba inda aka ce za a yi azhar raka'a kaza duka qur'ani kaf la'asar ba inda Allah ce ku raka'a hudu magriba ba inda Allah ce ayi raka'a uku lisha ba inda Allah ce ayi raka'a hudu subahin ba inda Allah ya ce a yi raka'a hudu subahin ba inda aka ce a yi raka'a biyu babu inda aka ce a yi akura babu shi ba inda Allah ya ce a in ta tasu nisabi in ya kai in ya kai kaza ka fitar da shi babu shi Allah da ya ce ya ku fitar da zakka kuma ga wanda za a baiwa amma in dukiyar ta kai nawa za a fitar Allah bai bayani ba nawa za a fitar cikin dukiyar bai bayani ba Allah ya ce ku yi aikin hajji amma ba a ce maka to ihrami a miƙati za ka yi ba ba inda Allah kira miƙati cikin cikin cikin Qur'ani ba wani miƙati da Allah ya bayani kaga dole kana da buƙatar wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ta fattabi'ha kabita ai ka bi wannan abun da Allah ya shar'anta maka wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son zuciyar waɗanda ba sa da ilimi jahilai kada ka yarda ka dinga biyar jahilai cikin al'amarin addini shi yasa na sha fada kuma ina ƙara maimaitawa daga lokacin da aka ce sha'anin addinin musulunci jahilai ke gudanar da shi to malam an halaka muddin ba malamai bane a gaba cikin harkar addini ko to wallahi an samu matsala kuma zaka ta ganin duk wani bangare na rayuwa a ƙasar nan sai ka tarda cewa ulul amri ake baiwa shi amma idan aka shigo sha'anin addini to kowa shigowa yake kowa shigowa yake wannan kuskure ne sha'anin addini haraka ce ta malamai kuma abinda wanda ake cewa malaman kasan akwai malamai akwai muna malamai akwai malaman da su kai kasan cewa malamai ne wallahi akwai kuma malaman da su a'a malamai ne na azo ayi addu'a ba da wani abu a raba a wace to yi ana zancen malamai wannan ba a saka su a ciki eh in ana zancen malamai to ba a sanya wasu Allah ya ji kan tsohon shugaban ƙasar Nijar wannan kunce ya taɓa tara ya taɓa zauwa a cikin wata jiha cikin wasu jihohin Nijar ba zaɓa da jihar ba ya ce ba otoritakin yana buƙatar malamai yana son a yi mitin da malamai sai aka kira wasu daga cikin malaman da suke zuwa suna labawa suna amso wasu abubuwa sai ya ce ma wanda ya kaso shi ba malamai ya ce bai ci a kayan tasha ba fa malamai ita wannan aita da su da muke ita da abu da muke da su ake yi malamai wanda za su yi addu'a Allah ya karba su ake magana a kai eh Allah ya samu wani lafiya Allah ce wala tattabi ahwa alladina la ya'lamun sai Allah ce aya ta gaba إنهم لن يغنوا عنك يشرك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين
Allah ya ce innahum lan yughnu anka min Allah shay'a su wa'annan jahilan Allah ya ce lan yughnu anka min Allah shay'a ba za su wadatar da kai ba za su amfanar da kai ba daga azabar Allah subhanahu wataala a lokacin da ka bi wani tsari wanda ba na Allah ba in aka ji alkiyama ba zai amfana da kai da komi ba a nan ma duniya baya da damar ya amfana da kai da wani abu wallahi sannan kuma in azaba ce baya da damar ya tunkuɗe maka azabar Allah subhanahu wa ta'ala innahum lan yughnu anka min Allah shay'a in Allah ya so ya azabtar da kai ba wanda ya cikin su da ya hana Allah ya maka azaba kuma in Allah ya nuface ka da wata ni'ima ba wanda ya sai ya hana ka wannan ni'imar sai ce wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd su dafa azzalimai sashen su mako masoya sashi ne suna jabintan lamuran sashi sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yake cewa da Allah ce inna wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd yace nan ana nihin ai munafikai suna jibintan lamarin yahudawa munafikai suna jibintan lamarin yahudawa ai almunafiqin awliya'ul yahud cewa su munafikai majibintan lamarin yahudawa ne domin ka san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya zauna da wasu mutane a da munafikai a garin a garin Madina amma a Makka aka ce har manzon Allah ya bar maka babu munafiki a ciki har annabin Allah ya bar maka babu munafiki amma zuwa Madina kan to an samu Yahudawa munafikai da suke cewa sun yi musulunta amma kuma ba haka bane to ibnu Abbas yake cewa munafikai sashensu suna jibintan lamarin sha'anin yahudawa dan jimma ne da dan da dan jimmai Allah ce wallahu waliyul muttaqin shi kuma Allah majibincin bayinsa ne masu jin tsoron sa Allah subhanahu wataala waliyul muttaqin shine wanda yake jibintar sha'anin masu imani ai nasiruhum shi Allah shi ke taimakon su kuma Allah shi ke ba su nasara a rayuwa kamar da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur Allah ce Allah shine wanda yake jabintan lamarin bayinsa masu imani Allah yana fitar da su daga dubbai zuwa ga abin da yake yake haske Allah subhanahu wataala sun ya cikin bayinsa almuttaqun sai Allah ta aya ta gaba هذا فضائل للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Allah ce haza basair wannan fa ai haza wannan alqur'ani da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basair abun lura ne abun hankaltuwa ne abun ka tsaya ka kalla ne da idon basira wanda ka za mutane suke suke hango gaskiya daga cikin bata idan mutum ya kama alqur'ani to malam zai fadinci abinda ake cewa gaskiya abinda ake cewa bata shi yasa daga cikin abin da malamai suke faɗa mana cewa ɗaliban ilimi masu da'awa ku shagaltu da karantar da al'umma kwallon ku da jayayya e ku shagaltu da karantar da mutane addini ku rabu da jayayya suka ce jayayya ba ta ɗaliban ilimi ba ce wanda rike so ya fahimci al'amari sa masa littafi a gano yanzu misali da'awun da aka ta yi a baya da tsayawa kai tsantsar tsagoron aka yi karatu a bude wannan littafi misalin fikihu ko sai a dauko tun daga lahallari har a har a dangane da muktasar khalil sai a zo ka to a mas'ala kaza da kuke ake aiwatarwa to mu duka wannan littafin mun karanta kusan littafi guda guda shida ko bakwai na fikihu an sauke su kuma fikihun malikiyar to sai a zo ina babi kaza da kaza da kaza da kaza babu to da addini ne kuma da ba ba za a manta su ba sanya su cikin cikin wannan littafin ko ba ga bane da wannan abin da ake aiwatarwa addini ne to ba za ta yi ba duka malaman su manta shi malam mai akhdari ya manta mai ismawi ya manta mai iziya ya manta mai risala ya manta zai yi da addini ne za su manta da shi ba za su manta da shi ba ashe abin da ya kamata ga ɗaliban ilimi shine mai da hankali zuwa ga karanta da mutane addini to Allah ce haza basair wannan alqur'ani fa yana nuna wa mutane gaskiya da zabata sannan yana nuna wa mutane waton abin da ya shafi aminci da haske daga kuma duhu sannan ku iya nuna mutane as-siratul mustaqim Allah ce wa hudan kuma shi alqur'ani shari'a ce alqur'ani hudan shari'a ce wa rahmatun kuma rahma ce liqaumin yuqinuna da mutane suke da yaqini inji Allah subhanahu wataala ba shakka alqur'ani rahma ce qur'ani da kansa ya tabbatar da wannan cewa alqur'ani yana shiryarwa Allah ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam alqur'ani yana shiryarwa sannan kuma shi qur'ani shiriya ce wa yunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma da qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa alqur'ani yana shiryarwa alqur'ani yana shiryarwa lokacin da musulmai suka zo wa najasi suka karanta masa suratu maryam abin ya girza za su malam ƙur'ani in kai ko ba ka jin komi in wanda ke karanta sai wanda ya ƙware a cikin karatu yana karantawa malam za ka ji kana tsima ya sai ka ji ƙur'ani sai ke da wannan al'amarin ba ba ka jin abin da ake fada amma wanda ya san sa yana karantawa malam sai ka ji mutum yana tsima me ya sanya manzon Allah yake ladewa a bakin gidajen sahabbai in yana kewayawa cikin ne kike sanin Qur'ani saboda yana tasiri ka zo na karanta sa ga Abdullahi annabi ke cewa iqra alayya alquran ibn mas'ud annabi ce karanta min Qur'ani yace aqra alayka wa alayka unzal ya manzo Allah ni na isa na karanta maka Qur'anin alhali kai Allah ya saka Qur'anin yace annabi ce ina son in ji wani yana karanta Qur'anin sai karanta sotu nisa'i nisa'i ke karanta wa manzon Allah ko yake tare nisa'i yake tarera qur'ani sai da fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida sai manzon Allah yace masa ya ishe ni anan yace ko da na kalla sai daga manzon Allah yana hawaye sai alqur'ani kuma Allah yace shifa'un ne waraka ce ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa ad-da'u wad-dawa yake cewa na taba zuwa garin maka ina fama da rashin lafiya yace na nemi likita sai na rasa nayi neman likita sai na rasa yace sai nayi tadabburin al-qur'ani sai daga duk al-qur'anin gaba daya Allah ya doko gaba daya al-qur'anin ya sanya a Fatiha duka qur'anin gaba daya mazmumin abin sabon in ka fahimci fatiyar to ka fahimci qur'anin baki daya yace sai na tsaya ina karanta wa kaina fatiha yace kan ajima abin da nake fama da shi ce wallahi na warki masu kace duk abin da kake fama da shi malam ka raba kanka da tahiya kemis ana cin maganin ka yau ka sayo gobe ka sayo kalman ne ala dan samu dan sauƙin al'amari ne amma wallahi al'azim muddin zaka yi tadawi bil qur'an ka nemi waraka ta hanyar alkur'ani ka karanta shi da yaƙini da ikhlasi ina mai rantsa maka da Allah sai Allah ya warkar da kai fatihatul kitabi ka rike malam ka karanta a cikin ruwa ka sha zaka ga al'ajabi karanta guda bakwai in abun ya ta'azzara karanta 21 karanta da yaƙini cewa Allah zai warkar da kai ga abin da Allah subhanahu wataala zai maka Allah ya datar da mu Allah ce wa rahmatul liqaumin yuqinun kuma rahama ce wa mutane masu yaqini Allah ya sanya mu a ciki wa bi hadal qadr kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh